السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي اصطفى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا والله سبحانه وتعالى godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masjid shekhu usman bin fodiyo domin ci gaba da darasi na littafi na kitabu tauhid allazi huwa haqqullahi ala al-abid wanda a cikin wannan littafin za mu tashi a babi na 48 a babi na 48 wanda ma ya sanya mishi suna babu ƙaunullahi ta'ala ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي كنا wannan babin na 48 insha Allah shine za mu tashi a gare shi bi idin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya albarka da alkhairi a wannan haduwa ta mu insha Allah babin kenan yana magana ne akan mutum in Allah ya mashi baiwa da ni'ima ta arziki da ta lahiya sai ya dinga cewa ai saboda ilimi na ko saboda gane kasuwanci na ko saboda karatu na ko saboda na gaji dukiya ya mance da Allah da ya bashi wannan dukiya kuma hannu za mu ga yin hakan na rage haƙiƙanin tauhidi za ga da dama mutum ya samu dukiya ya ce ai wadda na gada ce ya yi ta ba da labari ya mance Allah ko kuma ka ji ya ce a saboda ilimi na na samu kaza na samu kaza ya yi ta ba da labari amma ya mance da Allah to wannan kuskure ko kuma ka ga mutum an tambaye shi ana buƙatar ayyuka na addini kaza kaza ka yi kokari ka hundo abin da ya tsara a yi aiki ya kaji a cewa kai wayo na da dabara ta ya bani wannan kudi ko ka ji a cewa ayyuka sun yi yawa hakika sun yawa na dukiya kashe-kashen kudi sun yawa da makamantan haka ababen da za mu gani insha Allah a karkashin wannan bala na shine malam maimakon ya ya sanya mababin tarjama kai tsaye sai ya sanya tarjama shi da ayar alkur'ani yadda ya ya bayana daman yana daga cikin salam malam watar ya yi tarjama da unwani watar ya yi tarjama da aya daga cikin ayoyin alkur'ani wadda da malam ya ce babu ƙaunin ta'ala babin da yake magana a kan faɗar Allah maɗaukakin sarki wala in a zaƙonahu inda za mu ɗanɗana mashi ana magana a kan mutum ɗan adam wala in a zaƙonahu inda za mu ɗanɗana mashi rahmatan minna wata rahma daga gare mu inda za mu ɗanɗana mashi wata rahma da jin kai da arziki daga gare mu in za zama ɗaukin sarki min ba da zarra a masatu bayan musiba da wahala da tsanani ya sahe shi na talauci ko rashin lahiya ya Allah ya ba shi rahama na arziki ko kuma na mai yake da suna lafiya masatu bayan mai yake da suna bayan mai yake da suna zarra'a bayan cutarwa da ta shahe shi za ka jera cewa da yahulan nan wallahi za ka jera cewa hadari wannan nawa ne dan na cancanta Allah ya bani kidan kaga iya maksa inda malam yake so ya ciro maka ya kafa unwanin babu da shi Allah yana ba da labari a wannan ayar cewa ɗan adam in rahama za ta same shi ta arziki bayan musiba ta talauci ɗan rahama za ta same shi ta lafiya bayan musiba ta rashin lafiya ɗan rahama za ta same shi ta kwanciyar hankali bayan musiba ta rashin kwanciyar hankali za ka ji yana matsi yana mai alfahari yana mai mancewa da Allah da ya kunan na hadali za ka ji na cewa wannan abin nawa ne Allah ya bani dan na cancanta na cancanta da shi daman ni ya dace a bawa da kaga Allah ya bani arziki na cancanta shi yasa ya bani kakar shi da dabi ne ga Allah mai wakil sai mukun ya gode wa Allah ya ce haza min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur maimakon ya gode Allah ya ce wannan fadala ce ta ubangiji ya bani don ya jaraba ni na gode mashi ko kuma an kafirce mashi a sai yake nuna cewa ya cancanta dole ne ma Allah ba shi a ga musiba ce yan wannan magana ayar wannan ta zo ne a jerin gwanan ayon da suke magana akan cewa hali na ɗan adam ko kuma hali na mutumin da yake kafiri da wanda ya siffanta da irin wannan hali to ya siffanta da siffa ta wannan kafiri shi ne Allah maɗauki sarki ke cewa cikin surat fusilat la ya amul insanu min du'a alkhair mutum bayya kosawa da addu'a ta alkhairi kullum Allah ba ni ba ni ba ni addu'a ta alkhairi kuma galiban addu'a ta alkhairi na duniya kaɗai yake nema bayya kosawa kullum harin shi kuɗi dukiya matsayi in ya samu wannan kuma wani na gaba zai nema wadda wa in mastahu sharru to in sharri ya samu wannan mutumin fa ya usun kadu da yaga ya ɗebe kauna daga rahma Allah ya usun me za gan shi ya ɗebe kauna kanutun ya kai makura wajen ɗebe kauna daga rahma Allah shi kuma Allah maɗaukai sarki ya hana ɗebe kauna daga rahma kaga in yana rashin lahiya a dinga ta kawai mun kare ya mance da Allah yana kama mishi na azaba mishi ya mance da rahma Allah kaga in talauci ya kama shi ce a maza ko maza duniya ba mu wa arziki ya ɗebe kauna daga rahma Allah Allah ma'auki suke ce la taqnatu min rahmatillah kada ku ɗebe kauna daga rahma Allah wada sai Allah ma'auki sarki ce to wala in azaqnahu rahmatan in muka dandana mishi rahma ta arziki ko ta lahiya ko makamantan haka min ba da zarra a bayan musiba ta same shi ta talauci ko ta rashin lafiya ko makamantan haka matsatu azzarra sifa ce ta almusiba almusiba ana ce mata azzarra tana daukan na talauci ko na rashin lafiya ko makamantan haka matsatu wannan musibar da ta sahe shi musiba kenan ta cutarwa domin musiba za ta iya kasancewa amfani ne a gare ka Allah ya jarraba ka a cikinta za ta iya kasance abu ne mummuna a gare ka Allah ya jarrabta ka da shi to wannan musibar da ake ne musibar da za ka kasance mummuna ne a gare ka abu ne mai cutarwa a tsarra masat wadda ta same shi la yaqulan na wannan lamun din lamun ce ta dauka wallahi za ka jira cewa hadali wannan nawa ne na cancanta shi yasa aka bar wallahi da akwai masu yin haka Allah ke to wannan hali ne na kafirai Allah ke har ma ka ji in ya yi kuɗi ko ya samu lahiya ko ya samu ƙarfin jiki ko mulki ko makamta haka ji a cewa da ya kulan na hazari wa ma a zunu sa ta ka'ima haka ji a cewa ya wannan kwa'an kiyama ko an yi a yi tashin ta an yi ta zo ma ku haka ji a cewa kada a yi tashin a kiyama haka ji a cewa kada a busa kawo haka ji yana ɗigiri ya dinga cewa in mutum ya bata mishi da ce kai wannan da bawa a gurin kai ke da su ka ta da mara da kiyama kinan ya tsane zuwa da kiyama Allah ce wala yaro jeti la rabbi inna lil inda wal husna ka jiya ta in an kai mu alkiyama ma muna da kyakkyawa muhallin shahidi in dai mala shine in Allah ya baka arziki da rahma shine sai ka ji mutum yana cewa wannan dan na cancanta aka ba da dama za ka ga mutane haka suke yi ka ji mutum yana cewa ai na cancanta kai ni da yaje turai ne karatu ai dole amun dan samu wannan kudi ni da yaje jami'a kaza ne karatu ni da yake da bak ni da yake da kaza dole an samu a ga wannan kuskure ne a Allah ya tausaya ya bani Allah ya mun zamdakatar na sami ilimi kaza kuma hallo ya mun zamdakatar na samu arziki kaza Allah ya mun zamdakatar na iya kasuwanci kuma ya mun zamdakatar na samu arziki Allah ya taimaka kenan haka ne mutum zai wani aya ta fara kenan da malam ya kawo to a ƙarƙashin haka malamai suke cewa alaƙar wannan babin da kitabun tauhid shine mutum in Allah ya mashi ni'ima ta arziki sai ya dinga nuna cewa shi ya tantanta ne Allah ba shi alaƙa shi shine da akwai rishin ladabi ga Allah ma'aukinsa rishin girmama Allah malamai suke cewa idan Allah yawa mutum ni'ima wadah da Allah yawa mutum ni'ima sai ya ce ya danganta wannan ni'ima zuwa ga aikin shi bayya kallo bayya hararo Allah to wannan mutumin abin da ya shine shirka ce a rububiyya shine ka samu arziki ka ce a idan na iya kasuwanci kinan ka mance da Allah ba Allah bai baka kasuwancin ka baka ai dan ina da kaza ai dan ina da ƙarfi shi yasa na samu kaza ka mance da Allah to wannan shirka ce ta rububiyya amma in mutun ya danganta ni'ima zuwa ga Allah amma yana cewa dan na cancanta Allah ya zabe ne ba to wannan rashin ladabi ne ga Allah madaukakin sarki saboda Allah madaukakin sarki kowa daidai yake a gare shi duk abin da kaga Allah ya maka fadalar shi ke da ni'imar shi babu wanda ya cancanta a wurin Allah babu wanda zai yi wa Allah gori sai ka bani kaza dan kaza dan kaza dan na cancanta a kowa bawa ne a gurin Allah in ka ga Allah ya baka abu ba dan ka cancanta ba ba dan ka yi kowa ba a Allah ne ya zaɓe ka da fadalar shi da ni'imar shi dole ka gode mishi dole ka mai da komai zuwa gare shi don ka ga a kowane hali da akwai matsala shi na hali shirka ne na biyu rishin girmama Allah ne rishin ladabi ne da Allah maɗaukin sarki haka dinga zai cewa ba fadala ba ce wata Allah Allah ya san tilas ne kai ka tantanta ya ba ka a wannan musiba ce Allah ke wannan aya ta fara ke malam da ka aya ta fara kuma sai ka ta suran ba da malamai suka yi mata malam ce qala mujahid hada bi amali wa ana mahququn bihi wa qala ibn abbas يريد من عندي da ya kulan na hazari za ka ji mutum in rahama ta same shi arziki lahiya ya ka jina ta wannan nawo ne don na cancanta mujahid ɗaya daga cikin ɗalibai na abdullahi bin abbas yake cewa haza bi ma'amali za ka jina ta wannan na same shi ne saboda aiki na mai ƙoƙarin aiki ne ban na wasa wajen aiki shi yasa na samu matsayi kaza shi yasa na samu arziki kaza shi yasa na samu lahiya ban na wasa da kiyaye dokokin likita haka wanda ya mace da subhanallah wa ana mahququn bihi kuma na tantanta saboda na tashi da sababi kaga ya duba sababi ya mance wanda ya bashi damar yayi sababin ya bashi damar kuma sababin ya rattaba akan shi natija kaga Allah ke a tafsiri kuma na Abdullahi bin Abbas wanda malami ne ga mujahid mala yace yuridu min indi wannan ya zo ne daga gare ni ba kowa bai ba ni za ka ji mutum yana kuma baki wani lokaci daga cewa wannan arzikin na babu wanda ya bani an baka ji ya shi zage ce babu wanda ya bani ina da ina a kada akwai matsala Allah ke yi kenan mu da ladabi ne da Allah maɗauki sarki duk wata ni'ima da kake tunani kayan ka hararo wani ka hararo Allah maɗauki sarki kayan ka hararo wani sababin ka ka hararo Allah maɗauki sarki ka gode ma Allah sai aya ta biyu mana yake cewa wa qawluhu qala inna ma utituhu ala ilmin indi da fadar Allah madaukakin sarki yake cewa kinan ɗaya daga cikin mutanen da aka bada kissar su ina ji qarun yake cewa inna ma utituhu wannan dukiyar da kake gani an bani ita ala ilmin indi saboda ilimin da gare ni masani ilimi ne na kasuwanci na iya kasuwanci na iya kiyaye tattalin arziki na iya adano na iya kaza na iya kwazo gare ni wajen neman kuɗi shi yasa ka ga na samu duke wannan da dama za a ga mutane suna wani irin wannan sun manci da abu to wannan kaga mutum zai kuma da kawo Allah ke kenan kuma da akwai wata shabiha ta wannan ayar Allah maɗaukin sarki ke cewa inna ma utitu ala ilm bal hiya fitna walakin aksarahum la ya'lamun zaka ji mutum yana cewa an bani wannan arziki da dukiya ko lahiya ala ilmin saboda ilimi na saboda sani na ya Allah ce bal hiya fitna ba su gane ba fitina ce jarabawa ce Allah ya bashi dan ya jaraba shi ya gode wa Allah Allah ya kara mishi ko kuma ya ki gode wa Allah Allah ya shahi albarkar dukiya walakin na kusa hun da ala musulmi da yawa mutane ba su san ba da haka na kenan haka wannan ayar tafsirin ta ita ma malam da ya kawo aya ta biyu sai ya kawo tafsiran da malamai suka yi mata kusan dai duk ma'ana ta ɗaya da aya ta fara واضح لما لا يتي قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب وقال آخرون على علم من الله أني له أهل وهذا معنى قول مجاهد وأوتيته على شرف لما لا يكامل تفسيره ودا أكو أكاكشن وانا آية واضح تفسيري na fari mutum ya dinga dangana ni'imar da Allah ya mishi zuwa ga ilimin shi ko ƙarhin shi ko sanin shi da hanyar ta kasuwanci wadda ya mance da Allah tafsiri na uku na biyu da na uku shi kuma ya ce ya danganta ni'imar zuwa ga Allah amma ya cewa Allah ya zaɓe shi don ya cancanta kaga na fari da akwai shirka ko filibugiya na biyu da akwai muna da zarafi ga Allah maɗaukin sarki da girman Allah da girma kai a gaban Allah wadda kala katada malaki cewa katada yana cewa ɗaya daga cikin manyan malamai tabi'ai masana tafsirin alkur'ani yake cewa za ka ji mutum yana cewa ala ilmin minni na samu wannan dukiyar saboda ilimin da gare ni ala ilmin akan ilimi wanda yake minni wanda ni nake da ya kukkugo daga gare ni wannan ilimin bi wujuhin makasin ilimin da gare ni na sanin hanya ta nema al-makasib jam'i na maksab al-maksab neman kuɗi tijara wada saboda sani na da kasuwanci da iya tattali shi yasa kaga na samu aiki wannan kaga ya majere ma Allah ma wannan shirka ce a cikin rububiyya وقال آخرون وصدق كم معلمي نتفسيري سكتير على علم من الله أني له أهل wannan duke da kaga na same ta na same ta a bisa kan ilimi da yake a ilimin Allah cewa ya san ni na tantanta na tantanta Allah ya san da ni na tantanta shi yasa ya bani ba ga shi kuma wannan da akwai mu da rage ga Allah madaukakin sarki kaji mutum ya cewa da ka gana samu wannan aiki allah ya san na tantar da shi sa zaɓe kaga wani yana girman kai gaban allah maimakon gode wa allah yana nuna cewa a'a cancanta shi ta sa allah ba shi alhali ba cancanta ba arziki a gurin allah ba cancanta ba ne ba ba ce da nima allah kuma an allah ba ka arziki da lafiya jaraba ka ne ya ga ka gode mishi ka samu lada ya kara maka albarkar dukiya a duniyar lahira ko kuma ba za ka gode mishi ba ya shahi albarka kuma ya ka samu zunubi subhanallah kaga shine zaka jira cewa ala ilmin min Allah na samu wannan dukiya a bisa kan ilimi da gurin Allah kan cewa anni lahu ahl ni na cancanta kenan inna ma utitu ala ilmin ilimin sai zafa shi zuwa ga Allah ilimin Allah Allah ya san da cewa na tantance ha shi kuma wancan ala ilmi mini bi wujul makatib ya yi idafa ilimi a gurin shi utitu ala ilmi an bani shi saboda ilimi na bi wujul makatib kaga bambanci da ke tsakanin su kinan ala ilmin din a tafsiri na fari ya danganta ta zuwa gare shi a tafsiri na biyu ya danganta ta zuwa ga Allah maɗauke sarki mala ya ce wa haza ma'ana kawai mujahid wannan magana tafsirin nan na biyu ita ce daidai da magana ta mujahid da tafsirin mujahid kenan magana ta tafsiri da mala ya ce kala a haruna wasu daga cikin malamai sun wani wada to tafsirin nan nasu ya yi daidai da tafsiri na mujahid shi ne tafsirin mujahid ga shi nan mala yake wa utituhu ala sharafin an bani saboda matsayina da martaba haka kusan ma'ana shi daya da musakan da yake suna Allah ya san da na tantanta babu kuma sharifi a gaban Allah babu wani mai daraja mai girma a gaban Allah in ba dan tsoron Allah kan babu Allah ke ne kina wannan shi wannan ayoyin guda biyu da malam ya kawo sai kuma hadisi wanda shi ne na ware na ƙarshe mai tsawo sai mu saurara karanta shi da akwai ɗan nauyi wajen lughat inda suke ciki sista ce ta wasu mutane guda uku a cikinta kuma tana da alaka da wannan ba mala yake cewa wa an abi hurairata annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu inna thalathatan min bani isra'ila abrasun wa aqra'un wa a'ma فأراد الله أن يبتليهم فبعث الله إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن ويذهب الله عني الذي قد قذرني الناس به قال فمسحه وذهب عنه قذره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا قال أي المال أحب إليك قال الإبل أو البقر شك إسحاق فأعطي ناقة عشراء فأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها قال فأتى الأقرأ فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا قال أي المال أحب إليك قال البقر أو الإبل فأعطي بقرة حاملة قال فبارك الله لك فيها فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس فمسحه فرد الله إليه بصره فقال أي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا فقال لي فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري هذا فلا بلاغ لي اليوم فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقبرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر قال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت عليه إلى ما كنت قال وأتى الأقرأ في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال له إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت قال فأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين واب- وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في, سر في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك أخرجاه نعم وانا شيء كده حديث بإذن الله تبارك وتعالى a takaice kulasa na hadisin shine wasu mutane ne guda uku ɗayansu da bayani abra ɗayan kuma akra mai filai wanda bai da gashi da akwai wasu mutane da zaga suna da cutar gashin ka baya hoto musu to shi ne ɗayan kuma makamu ne sai allah ya jarabce su ya tura musu mala'ika a surarsu ya tura musu mala'ika aka warkar da su aka ba su dukiya sannan kuma Allah ya ƙara tura mala'ika zuwa gare su a surar ya tambaye su biyun hari mai zabaya da mai silai sai suka haɗe jarabawa shi kuma makamu ya ci jarabawa shi ne a takaice insha Allah kuma in mun rike haka sai mu ga tafsirin abin da muka bayyana na mala yake cewa wa an abi huraira daga abi hurairah radiyallahu anhu annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle abi hurairah yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kudi da cewa inna salasatan min bani isra'ila da akwai wasu mutane guda uku daga cikin bani isra'il bani isra'il shine zuriyar da aka samu daga annabi yaqub annabi yaqub shi daga cikin sunayen shi isra'il annabi yaqub dan annabi ishaq ta ga annabi ibrahim wadah to wasu mutane guda uku sun kasance daga cikin bani isra'il kenan daga cikin al'ummar da suke gabanin mu ana hudin kissa don a amfana da wa'azin da yake ciki shi ya sa manzana sama ya bada wannan kissa don ya yi wata matsakarwa da wani wa'azi don amfana da wa'azin da ke ciki laqad kana fi qisasihim ibra fi qasasihim ibratan li ulil absar Allah da ya bada labari akan annabi yusuf da al'ummar ya ce a cikin labaransu da akwai izina da wa'ad ga ma'abuta hankali na manzala ya yi ba da labarin waɗanda mutanen guda uku ya ce abras shi ne wanda yake da cuta ta albars albars shi ne cuta ta da yake da suna zabaya mutumin da wata shi za ta kasance mara ƙar wanda zai yi wahala ya warke sai dai a rage yaduwarta in ta fara yaduwa to wannan mutum shi ne al'abaras wadda kinan kaga da baya cuta ce shi yasa da akwai lokacin da baya da shiga rana in sanyi sanyi jikin shi yana iya tsatsagewa wadda da kuma akara wanda yake da silai fata ce zalla babu gashi kaga cuta ce ita duk wata cuta da microbat kai tsaye kan shi za ta shiga wa a'ma da kuma mara gani makaho kenan wa'annan guda uku fa arada Allah an yabtaliyahu bihi Allah ya so da ya jarabce su dama kuma in Allah ya baka ya kaddarta maka wani abu ya kasance sharri ne a gare ka to jaraba in Allah ya baka wani abu ya zanto alkhairi ne wannan abu to jarabawa haka to Allah ya so ya jarabce su suna cikin musiba Allah zai ba su nema sai a ga kuma sa godewa Allah ko ba su godewa Allah fa ba'atha Allah ilayhim malikan sai Allah ya tura musu mala'ika mala'ikan da yazo ba a sura shi ba ta mala'ika yazo a'a a sura ta mutum wanda sai yazo wa nahari shine al-abras zabaya sai yazo mishi fa atal abras sai yazo gurin zabaya wanda فقال sai cewa wannan zabaya ayyu shay'in ahabbu ilayka me kai so baba yana da matsala ta cuta ko kuma ga ga talauci sai ya ce mishi ayyu shay'in ahabbu ilayka menene kai so kala yake cewa launin hasanun ina so in samu kala mai kyau kenan zabaya ya sai wabar wayo da hibu hannun lafi kazara nuna kuma wannan abin da mutane suke kyankyamina dalilin shi ya tahiya bar mu saboda mai zaba zabaya wani lokaci za ta yi hannun ya ta dinga hoto mishi inda bai dace ba ka nuna mishi wariya da sauransu amma tabbas mutum a zuciya shi ya ji baya jin daji ko amma kuma bayananta ba kuma ka dinga nuna mashi wariya da sauransu ba sannan kuma in yana amfani da maganin nuka da allurai kaga alhamdulillah bata tasiri bata ciratuwa da zuwa ga mutum ba tunda ana yanzu ana yin allurai da magunguna wanda za a rage yaduwar ta ba wa yuzhibu anni kuma Allah ya tayyir mini da allazi qad qabalna abinda mutane suke kyamata ta dalilin shi ba shine gaba in samu launi mai kyau kuma Allah ya tayye min da cutar da dalilin da mutane suke kyamata kad kazara ina kad takzara ina abinda mutane suke kyamata da yin shi kala sai mai ruwaya hadisi yace wa masahahu wannan mala'ikan sai ya sa hannu ya shahe shi ya shawa mishi jiki kenan yayi fa zahaba anhu qadaruhu wannan cutar ta shige ta tahi Allah ya warkar da shi ya zamto baya ga zabara cuta ta zabara na harikin ba ofiya launan hasana sai aka bashi launi kala mai kyau ta fata kala mai kyau kala fata sun gali ta mutane in ma hara fara farin da bai kai ba gaba yake in ma ja in ma da yake da suna hara-hara baka-baka kafe wane da ake tsako in ma kuma bari bakin ma daraja-daraja ne kinan wannan shi ne kalar wata kinan ɗaya daga cikin su ya an bashi wata fa'o'ofiyar sai aka bashi launin hasanan kala mai kyau wajen da hasanan da wata mai kyau saboda shi da baya kalar shi na wari banta da kyau ko cuta ce ta sannan kuma hannu wata shi banta da kyau banta da farko zai iya yin ciwo kuda zai iya ji mishi ciwo shi yasa a aka bashi aka canza mishi da abu mai kyau kenan launin hasanan kala mai kyau wajen da hasanan da kuma fata mai kyau kala bayan yanzu cuta ta warke ko to sai ne kala ayyul mali ahabbu ilayka to me kai so da dukiya yanzu ga matsalar talauci yanzu cuta ta kare sai talauci za a ma maganin shi ya ce ayyul mali a hamdu ne ka wace dukiya ka yi so sai ya ce al'ibnu awul baka ya ce da yake suna abani raƙumi to he mai ruwa ya hadisi ya shakka ya ce ko ya ce al'ibnu ko ya ce albakar amma a siyasin hadisi za mu gane raƙumi ya nema ala al'ibnu ya ce a ba shi raƙumi awul bakar ko kuma bakara kenan shakka ce ta mai ruwa ya hadisi wane ne daga cikin masu ruwa hadisi ya shakka shine ishaq shi yasa ma yasa baina yasa alama ta jumla i'tiradiyya sai yace shakka ishaq ishaq ɗaya daga cikin marwaita hadisi yayi shakka shin raqumi aka ce ko kuma baka shano wada amma za mu ga siyasan hadisi ya nuna cewa lalle abin da aka bashi ya nema a bashi shine raqumi fa u'tiya naqatan kaga wannan yake ga cewa raƙumi ne fa'o'iyya na katan ushra'a sai aka bashi taguwa raƙuma mai ciki wadda ta yi wata goma da ciki ta zo dab da aihuwa fa'o'iyya na katan sai aka bashi taguwa raƙuma kenan mace raƙumi mace ushra'a mai ciki wadda ta yi wata goma ta zo dab da aihuwa wadda da akwai wannan ushura a cikin alkur'ani wa idan ushuru uqtilat yayin da kaga laraba diyan da suke son raƙumai da buzaye da sauran wanda suke kiwon raƙumai kawai tubawa kaga diyan da suke son raƙumai raƙuma kaga suna da raƙuma masu ciki sun yi duk da aihuwa cikin wata na goma su ga sun barta to alama alkiyama ta shi yadda kake son dukiya za ka barta kenan shine mahallin shahid dan mu gane kalma ta ushra fa o fiya na katan ushra sai aka bashi raƙuma mace mai ciki wadda ta yi dab da aiwa kenan tana da wata goma ko wasu malamai suka ce za a koyi mai ciki alhim da ma'ana biyu faƙala baitin an bashi taguwa raƙuma ɗaya mai ciki barakallahu laka fiha Allah ya maka albarka a cikinka Allah ya maka albarka a cikin wannan tago wadda to ne ya yi mishi wannan addu'a sai kuma aka samu a yayyafa za a yi mana bayani akan har ya samu garke guda sai kuma yanzu za a yi bayani akan mutum na biyu shi ne ce kala mai ruwa ya hadita ce fa'atal akara sai ya tafi zuwa ga akara mai matsala ta gashin kai wanda bai da gashin kai kina mai cuta ta rashin gashin kai wadda faƙala sai yake cewa kinan kaga al'akara ya sha bambam da al'asla don munasaba al'asla mai sanko al'akara wanda babu gashin gaba kiri a kai al'akara wanda babu gashi gabaki ɗaya a kai al'asla wanda yake da sanko asalu shine sanko wanda gashi na gaban kai ko rabin kai babu daga sama wadda shi kuma alƙar'u ko kuma al'akra shine wanda ba gashin kan gabaki ɗaya bayyana ko ina babu ko ɗaya yin hata sulub abu da bambanci goma? Allah ce ma na kenan wannan al'asra ne ba al'asla ba don kan mutum ya ce mai sanko wadda don kan mutum ya ce mai sanko wadda fa'ata al'asra sai ta yi gurin mai cuta ta rashin gashi faƙala sai ke cewa ayyu shirin a habu ne ka mai kai so ƙala sai ke cewa ya ce sha'awun hasan gashi mai kyau gashi ba wai gashi ba mai kyau wadda shi yasa a nan gurin za a gane cewa da al'abras da al'akra suna da karancin zuri kaga al'abras ya ce launin hasan wa jildan hasan kana mai kyau sannan kuma hallo da wata mai kyau maimakon ya ce kala da kuma wata ba ya ce ba mai kyau amma wani kyau ya ce yana so ya ketare ko haka kuma hallo ya ce sha'arun hasan gashi mai kyau shi ma ketare mai ke so ne shi ya sa malamai suke ce daga nan za a gani cewa da akwai karancin zuhudu a gare su wa yi bi bu an yi lafi kazaranin nasu bi kuma allah ya ta hiyar da abin da mutane suke kyamata ta dalilin shi na rashin sankona wala allah ya je nema aure a ce kai da baka da gashi ko baka da ta haka wadda fa mata abu sai ya shafe shi a gurin rashin lahiyar tashi ba za a ba anu wanda rashin lahiyar ta rashin gashi da kai ta tahi wa ƙoƙiya sha'arar hasanar aka bashi gashi mai kyau faƙala sai yake ya ce ayyul mari a hafu ilaika wace dukiya ka yi so mai kake so na dukiya an magance mishi rashin lahiya ga kuma talauci kuma hannu za a magance mishi ayyul mari duka wannan mala'ika allah ya turo shi ne da ikon shi ya jaraba su هذا أي المال أحب إليك وجدوك يا بيسو قال يأتي البقر أو الإبل أبان وأنا الشاء شاروة وكما أبان ليك سنا راقم البقر أو الإبل شان يقو راقم هذا شكا تيني أما abin da siyaki zai nuna mana a nan shanuwa ce ya tambaya wadda shanuwa ce ya tambaya فأعطي بقرة حاملة في أكباشي ثانية ميتكي واضح أكباشي ثانية متي ميتكي فقال سي ملائكة يتمش بارك الله لك فيها ألا مك البركة أتكون وانا ثانية فأتى الأعمى أنقوى لنبيكو شيني الأقرأ يزو قرم مكانه الأعمى مرة كمي مكانه واضح فقال sai ya ce mishi ayyu shay'in ahabbu ilayka me kake so me kai so sai ya ce an yarudda Allahu alayya basari Allah mai da min gani na bai ce ba an yarudda Allahu alayya basaran hasanan kaga alamun zuwa Allah ya taimaka an yarudda Allahu alayya basari Allah ya mai da mini gani na fa ubsiru bihi nas dan in danga ganin mutane in danga ganin ɗan uwana an yarudda Allahu alayya basari Allah ya maida mini gani na fa ubsiru bihi nas dan in jinga ganin mutane fa matahu sai ya shafe shi kina ya shafe daidai rashin lafiya ta shi ko fa radda Allah ilayhi basarahu Allah ya maida mishi ganin shi kaga abinda aka maida mishi ba ba a ce ba hasan ko Allah ya maida mishi gani kuma gani ya zamto mai albarka ya zamto yana da albasar da kuma basira faƙada sai mala'ika ya ce mishi fa ayyul mali ahabbu ilayk to wace dukiya kai so abinda zai nuna maka zuhudu gare shi da wara bai tambayi bara kuɗi bai gaggabai ba saniya sai ya tambayi awaki ko tumakai akuya ko tunki faƙala ya ce alhanam a bani akuya ko tunki alhanam ya ɗauki abda'an aurma abda'an shine tunkiya ko rago a nan kuma a siyafi ana nuna mace suke amsa ko alma'id shine akuya ko dan akuya kenan a siyafi me ake nufi shine akuya ko tunkiya ɗaya daga cikin su zaba shine ake ce mata kuma sha wata fa uqtiya shatan walida sai aka bashi akuya ɗaya ko tunkiya ɗaya walida wadda ta yi dab da aihuwa walida kai ka ce hatta aihu ma ta zama uwa amma nan sai aka shatan walidan akuyar da take dab da aihuwa ba a ce ba walidatan idan a nuna tattare saboda ana bayani ne akan wulada wadda shi kuma abin da ya shahi wulada tunda ya shahi mace kadai ba a yin tarkiri ko tarifi kawai hamil mace za ka ce mata imra'atun hamil baka ce ba imra'atun hamila in ka ce imra'atun hamila wadda ta yi da ku in ka ce imra'atun hamil an riga an sani mai ciki haka in ka ce hamila wadda ta yi da ku saboda ka bambanta ta da namiji in namiji da yi da ku saboda aikin ta ne ita kaɗai babu wani ko da akwai namiji yana ɗaukar ciki eh namiji ba ya ɗaukar ciki ko Allah ke yi نعم فأعطي شاة والدة في أكباشي أكويا كو تنكيا قداء ودتكي دبت أيوة والدة أي قريبة من الولادة تو baitin an gama ba mu labarin sunan an babba ko to kuma za a ba da labarin albarkar da suka samu bayan an ba su kenan nan ba sai an bayyana ba mala'ikan yayin ce mishi barakallahu laka fiya har ga an wadata ya yi mishi addu'a ya ce Allah na sanya maka albarka a cikin ta fa unti jahadani wa'innan guda biyu na hari da al-abra da al-aqra abinda aka ba su sai ya ayyafa untija ay yani walada fa asbaha natajan ba'da nataj sai ya hayyafa ya tara garki annataj za ka ji ana cewa natajin dabba ko kuma natajin bahima bahima abinda aka samu na ayayyafa na dabba wanda fa untija hadani wa'incan guda biyu wanda suka gabata al-afras da al-aqra abinda aka ba su sai ya hayayyafa wa walada hada shi ma wannan na karshe abinda aka ba shi sai ya haihu sai aka ya hayayyafa ya samu garke me yasa aka bambanta su ya kamata a ce fa untija li haula ittirasa ko me yasa aka bambanta dan a bambanta maka tun nan gurin a bambanta maka sun sha bambam baitin a usulubi da ya gabata sun sha bambam sannan kuma yo a ba da labari ma sun sha bambam aka bambanta su sannan kuma za mu ga a natija a wadda sai yace fa kana li hada wadi min al-ibl na hari al-abra ya kasance yana da garki نرى أمة الوادي من الإبل قركة نرى أمة ولهذا وادي من البقر وانت ما كما سيكة تينا دا قركة نرى نا نشانو شيني الأقرع مرق قاشفو نكد ولهذا وادي من الغنم shi ma kuma wannan makamun sai ya kasance yana da garke na awaki da tumakai sun hayayyafa kaga albarka kaga albarka shi yasa albarka a gurin Allah take ka nemi albarka gurin Allah kakka je ka ce ka bi hanyar tsibbu da sihiri da sauransu albarka a gurin Allah take kaga to yanzu an ba su dukiya kowanne ya yi kuɗi ko to an ba da dukiya to ga jarabawa za su sun ma'innahu atal abrasa to yi mala'ikan ya zo ya fara da na fari wajen jarabawa sun ma'innahu atal abrasa sannan mala'ikan sai ya zo gurin mai zabaya fi surati a huskar shi a hoton shi a surar shi ta da kinan zabaya ya yi mishi shiga irin ta zabaya wa hay'atihi da yanayin shi talakka kuma zabaya surar da yake da ada ba dole bane za mutu yana kama da shi ɗari sama ɗari a surar da yake da ada na shi ga bayani kuma talaka sai ya zo mashi a haka ba kala sai ya ce mashi rajulun miskin bawan Allah bawan Allah ne ya zo gurinka miskini matalauci mabukaci wabnu sabili kuma ɗan bulaguro kadin kata asbiyar ibad dukkanin saman wanda zai kai ne zuwa ga bulaguro na sun yanki al-ibad jam'i ne na alhabl alhabl shine asbab anan gura ake ne domin ana alhabl igiya ana yin itlaqin ta a larabci akan asbab to anan sabab ne yake ne dukkanin sababin da zai kai ni zuwa ga garin mu zuwa ga balagurona ya yanke min na kuɗi da dukiya da abin da zan ci wada kadin qata'at bi al-hibal fi safari sababin da zai kai ni zuwa ga balagurona ya yanke min fi safari hada a cikin wannan bulaguran nawa kenan dan bulaguro ne bane da guzurin da zai kai ne zuwa ga bulaguro na fala fala gamiyan yau banne da abin da zai kai ni zuwa ga bulaguro na a yau illa billahi sai da Allah sun mabika sannan da taimakon sai da taimakon Allah sannan da taimakon ka kare abin da ya halitta ba ya taba kace fala fala gamiyan yau illa billahi wa bika ya riga ya gabata ko illa billahi sai da taimakon Allah sun ma bika sannan da taimakon ka haɗa idan ban da abin da zai kai zuwa ga wannan bulaguran nawa sai da taimakon Allah sannan da taimakon ka as'aluka don haka ina roƙonka billazi ina roƙonka da Allah ubangiji sarki allazi a afaka wanda ya baka allaunar hasan ya baka kala mai kyau wal jildal hasan da kuma fata mai kyau wal mala kuma ya baka dukiya as'aluka ina roƙonka billazi ina roƙonka da wanda ubangiji Allah madaukakin sarki a asaka ya baka allaunar hasan kala mai kyau wal jildal hasan da kuma fata mai kyau wal mala kuma ya baka dukiya ina roƙonka mai ba'iran ka bani raƙumi guda ɗaya a taballagu bihi fi safari don rike shi guzuri zuwa ga bulagurona a taballagu bihi fi safari a yi asilu bihi ila hadafi fi safari wanda zai kai ni zuwa ga inda na nufata a bulagurona kinan guzuri ta kaga yadda suna mashi da wadda su kwana ya tambaye shi faƙala ya ce alhukuku kasira zabaya na da ya ce wallahi hakikika da yawa ga nauyin iyali ga nauyin kaza ga nauyin kaza ga nauyin kaza al-huququ kathira na hakikikan da yake kan wannan dukiyar da yawa ne wa qala lahu ka anni a'rifuka ya mala'ika ya ce mishi kamar na san ka wa'ada wannan ka anni a'rifuka ne tahqiq tabbas kamar na san ka wa'ada alam takun abrasa ya kabiruka na cin da ba ka kasance ba da baya mutane suna kamarka ai kaga tun nan ya kamata ya sarar da ya ce an yako wannan ba malaika bane ba amma kaga toshewa basira da san duniya da san kuɗi ya rage basirar shi hankali shi alam takun amrata ya kabiru kana shin ba kasance ba da bayan mutane suna kiyamarka faqiran kuma matalauci ba kasance ba haka fa ataka Allahul mal Allah ya baka dukiya bacin ya baka lafiya fa qala bai ba inkarin da ya kasance da baya sai inkarin game da dukiya ya ce a'a gado ne fa qala ya ce inna ma waristu hada mal ya ce kai wannan wa dukiyar wa na gaje ta ne kafiran an kafir daga babana babana ma daga kakan shi daga daga kakana kakana ma daga kakan shi daga baban shi kenan kafiran an kafir daga babba zuwa wanda ya yi shi girma babban na hari shine babana ko babban na biyu shine kaka inna ma warisu kadai na gaji hadal mal wannan dukiyar kafiran an kafir daga babbana zuwa shi ma babban na daga babban shi kenan daga babana shi ma baban na daga kakan shi kenan gadon gado ne wani zuke ba ba ni ita aka yi kaga matsala ke kaga ya mance da Allah da akwai na kasu a tauhidi ya dingana ni'imar Allah zuwa ga wani sababi ya mance da Allah da akwai shirka a rububiya kuma da akwai girman kai ga Allah ba'aukin sarki da akwai rashin gode ma Allah ba'aukin sarki kala sai mala'ika ya ce mishi in kunta kaziban in ka kasance makaryaci ne ka yarda ba sai ya kallahu ila ma kunta Allah ya maida ka akan yadda ka kasance a da zabaya kuma talaka in har ka kasance in ka kasance makaryaci ne ka yarda Allah ya maida ka a da yadda ka kasance yadda kake a da zabaya kuma matalauci ya doge ya ƙi yin tanazuli zai shi mala'ikan ya san ƙarya yake amma don a maido hankalin shi ko ya iya tuba ko ya iya fataka amma ya doge ya ƙi fataka an gama da shi ga kuma addu'a da aka mishi dama kuma addu'a aka mishi allah ya ba shi wannan arzikin ko da lafiya kala sai kuma za a je gurin na biyu wa atal aka sai ta yi gurin mai kolo mai cutar rashin gashi ke ba mai kolo ba ce al'akra mai cutar rashin gashi ke surati wa yaƙi a cikin kamashi da kalashi yadda yake a da yanar na rashin gashi da kuma talauci faƙalar rahu sai ya ce mishi mitla ma ƙala da hada sai ya ce mishi kwatankwacin yadda ya ce ma al'abar ya ce ɗan bulaguro ya taimaka min shi ma ya ba shi amsar da wancan ya ba shi فرد ورد عليه مثل ما رد عليه هذا سي الأقرع يميدا وملائكة نفس مغندا وانت الأبرص يميدا مش كنا كذا mai kora mai cutar gashi ka iya cewa mai kora tun da kora ɗin ta mamaye kai tana zub da gashi haɗa sai ya ba shi amsa kwatankwacin yadda zama ya ba shi dukansu wannan ba san ba mala'ika ne Allah fa qala lahu sai ya ce mishi bayan ya maida shi ma ya inkari kenan ya ce ya gaji dukiyar nan daga kakanni kenan gadan gado ko fa qala lahu sai ya ce mishi in kunta kadiban in ka kasance makaryaci ne fa sayyaraka Allah ila ma kunta Allah maida ka a yanda ka kasance a da mara gashi bai cutar rashin gashi kuma matalauci sai ya tafi yanzu shi ma kaga bai mata rauni kaga wannan jarabawa ce aka yi musu kuma sun haɗu kuma sun samu hushin Allah da biyan wannan abin da suka yi kala sai na uku kenan za ta yi gurin shi kala fa atal ama sai ta yi gurin makaho fi suratihi wa hayatihi a surar shi kamar shi da kalar shi makaho matalauci kenan fa kala sai ya ce mishi rajul miskin mutum ne bawan Allah mabukaci wabin sabil kuma ɗan bulaguro kadin kata a tibiyar ibada fi safari dukkanin sababin da zai kai ni zuwa ga bulaguro na ya riga ya yanke mu kinan ban ne da guzurin da zai kai ni zuwa ga bulaguro na fala fala galiyar yawma illa billahi summa bika ban ne da guzurin da zai kai ni zuwa ga bulaguro na a yau sai da taimakon Allah sannan kuma da taimakon ka أسألك بالذي رد عليك بصرك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري إنا روقنك da Ubangiji Allah maɗaukakin sarki wanda radda alaika basaraka ya maida maka ganinka ina roƙonka shatan ka bani akuya ɗaya ko tunkiya ɗaya a taballagu biha fi safari wanda zan za ta taimaka min zai zamto guzurina zai kai ni zuwa ga bulagorona na faƙala sai makaman yake cewa qad kuntu a'ma tabbas na kasance makamu faradda allahu alayya basari allah mai damun ganina wanda yake ganin mutane don haka fa ma shi'ta ka ɗauki abin da kake so na dukiya wada ma shi'ta abin da baka so ka bari ba wai akuya ɗaya ba ko tunkiya ɗaya duk abin da kake so ka ɗauka abin da ka gaba ma baka bari fa ma shi'ta wa ba ma shi'ta fa wallahi na rantse da Allah maɗaukin sarki la ajhaduka al-yawma bi shay'in akhadtahu lillah ba zan maka jayayya ba akan wani abu da ka amsa domin Allah ko duke ka dauka duka banna maka jayayya la ajhaduka la ujadiluka banna maka jayayya kuma malamai suka ce zai iya kasancewa la ajhaduka la ashqu alayka bi man'i bi man'ika min akhdhi shay'in akhadtahu lillah ba zan taɓa tsananta maka ba in hana ka wani abin da kake so ka ɗauka abin da kake so ka ɗauka faƙala daman mala'ika ne baya bukata faƙala amtik malaka da ke dukiyarka ba wa kai faƙala amtik malaka ya ce rike dukiyarka fa inda mabtulito jaraba ku ne aka jarabtawa ce Allah ya jarabta ku don ya ga wa zai ci jarabawa قد رضي الله عنك ألا يا yarda da kai dalilin gode mishi da kai a zuciya ka tabbatar da cewa ta ka kasance kaza Allah ya baka ni'ima sannan kuma hallo ka tabbatar a bakinka ni'imar da Allah ya baka sannan kuma hallo ka aikata aikin da yake nuna godiyar Allah shine sadakar da ka bada dan Allah to Allah ya yarda da kai wa sakhita ala sahibika su kuma abakanka wa'ancan guda biyu al-abras da al-aqra mai kora da zabaya Allah ya yi hushi ya musu hushi dalilin rashin gode ma Allah mafi sarki da suka yi akhrajahu ma da ce wannan hadisin imam bukhari da imam muslim suka rawaito shi hadisi ne kiran mutafaq wani alayhi wannan hadisin da akwai fa'idoji a karkashin shi da yawa inda za mu tsawaita magana akan shi ma kadai daya darasi ne mai zaman kanshi imam sheikh muhammad bin sheikh muhammad na bin usaimin ya ka ne da ya hudu fa'ida 21 a ƙarashin wannan hadisun da akwai malaman da sun hudu fawa'id inda suke ƙarashin wannan hadisun sama da haka kinan da akwai fa'idodi a ƙarashin wannan hadisun da yawa wala Allah da ganin cewa muna gaugawa mu samu ɗaya da littafin kuma samu dama mu ce mu bibiyo fa'ida ɗaya bayan ɗaya da nemo wasu a cikin karatu mun yi isa a kansu a gurguje lokaci ya yi mala ya kawo masa'il guda hudu mala ce fihi masa'il a ƙashi wannan babin da akwai matsaloli al'ula matsala ta wari tafsirul aya mun ga tafsiri ta aya ta wari wadda ina azaqnahu rahmatan da kuma aya ta biyu qala inna ma utitu ala ilmin indi mun ga tafsirin su الثانية ما معنى ما معنى ليقولن هذا لمن جمع أنر ونن جملة in an ba ma mutum rahma da jin kai da arziki za ka ji cewa hazari wannan ni na wani dan na cancanta ko kuma na same shi saboda ilimi na asalita matsala ta uku ma ma'ana qawluhu mun ga ma ma'ana qawlihi mun ga ma'anar fadar Allah maɗaukin sarki inna ma utitu ala ilm lalle wannan dukiyar an bani akan ilimin da nake da ko kuma an bani akan ilimin da Allah yake da cewa na cancanta kaga magana ce duka mai hatsari mun gama a nasu da tafsirin su bada ya kama tafsiri guda uku a rashin haka arabiya mas'ala ta hudu ma fi hadhihi al-qisfa al-ajiba min al-ibar al-azima lalle tabbas mun ga abin da ke cikin wannan qissar da manzo Allah ya bada ta mutanen nan guda uku al-abras mai zabaya kenan wal akra mai kora wanda yake da cutar tahiyar gashi wal a'ma da makawa mun ga abin da ke cikin kissan nan tasu wanda wannan kissa al'ajiba abin mamaki ce an turo mala'ika da sauransu ne la'ibar mun ga izina da take cikin wannan kissar al'azima izina mai girma mun ga fa'idodi da faɗakarwa da wa'azan da ke cikin wannan kissar wanda mun yi isharar wasu a cikin bayanin da muke yi sannan mun yi ishara kan wasu daga cikin malamai sun hudo sama da fa'ida ashirin wasu sama da haka ma Allah ya taimaka Allah ta alkhairi wannan shine kiran karshen wannan babu insha Allah babu na gaba za mu tashi a babu na 50 ba da insha Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ta shi mizan na hasara ta umbo abinda muka na kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik nashalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk